mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin da zamani ɗauke da wani al'amari da yake da alaƙa ta kai tsaye da harkokin kayan maye na shaye-shaye da ma ƙaramin alhaki ta ba sigari wadda da yawan wasu mutane musamman masu ta'ammali da kayan mayan suke tsayuwar daka kan cewar wai harkar wannan shaye-shaye a bace da ba a iya denawa musamman idan mutum ya nisa kama daga kan karamin alhaki ta ba sigari ana ganin mutum ba zai iya dena ta ba to amma yanzu haka na ci karo da wani dattijo kuma tsoho mai tarin shekaru wanda yake batun cewa ya kwashe shekaru akalla ashirin yana ta'ammali da taba sigari amma rana ɗaya tak ya yaye ta don haka yana ganin cewa waɗancan bututuwa da masu ta'ammali da sigarin da sauran kayan maye na ba za a iya daina suke yi ba kawai batu ne na shibcin gizo za mu ji ya abubuwan suke tafiya daga naka bangaren baba ina suna sunana alhaji muhammad hadi barwa ni zananne ne a garin nan duk wanda ya secondary school ya san da akan shan sigari ina jiran kirto ba gamman secondary school kafin ta zama science na gama 1977 ina university har awad aka bani nishan sigari gina da commander of the order of the NTC duk wanda ya abu zaria a congo ya san an bani wannan award din su ya san hadi bala kuma kan shan sigari aka baka lambar girmamawa saboda tsabon ƙwarewa wajen busa sigari eh akwai abokina dole zaka san Jesus Yusuf Ubare turan dinki ajin mu dai abokina ne ka tambaye shi zai gaya ba an bani wannan awar din guda biyar kake kunna a lokaci ɗaya ko kuma a yawan shan ta ne yasa yawan ba za ka taɓa yana ba su gari ba ina tashi ita nake fara shiga wallahi in ban ɗaki ne ta za mu shiga in muna zaune ta za mu shiga sun ki sun ki nake siya wallahi tun duniya tana kwance iblis na ba gida ce
kun koya masa wasu abubuwan ma ke waye eh ah to dan da dai mu dai mun sigari dai wallahi kowa sanna da ita in yana shan sigari shi iblis din ma ta kila a gurin ku zai wani kwasin a wajen mu zai kwasin a zancen lokacin duk wanda ya sani ya sani da wannan shan sigari ina zaune wata nan an kai ni manaji a nefa sokoto bayan kama gama duk karatu na gama university na gama waye na aiki a Kano Sir Government a matsayina na admin officer na yi koma nefa duk kana ta buɗe sigari duk buɗe sigari na ko bidin ake kai akwai ban dubu kwaya daya sai na fasa sana sai sigari da kyau to amma lokaci guda amma a rashin kyau a lokaci guda na tambayi kaina wai shin sigarin nan mai amfani ta yake da zakarai wallahi na jin sha na kakkare ta ɗauki guda wallahi har yanzu ban kuma sai sigari ba saboda shekara ashirin da biyar saboda ka an raba hanya da ita to kai kuwa kuma wani ba kai ne gabas kai ne kai gabas ita ce yamma ni ne gabas ce gabas a ni ne gabas ita ce yamma wataƙila hammadi ne ke ni ba ai kwarai kuwa kuma wallahi tallahi a lokacin da nake gaya ma na yi dawafi a maka ya bi sau a kirga duk shekara wallahi na ce Allah ka raba da shan sigari na za sai na ci gaba da sha amma da lokaci ɗaya da Allah ya ka karshen lokacin da Allah ya amsa waccan addu'a eh wallahi ta lafi ban ma san yadda ka kawo da na dina kuma na dina saboda ka zaga ya maka duk wanda yake wani shaye shaye ko sigari ko wiwi ko allura ko kamso ko wani waye in ka ga ya ce bai daina ba wallahi bai ga damar daina ba duk sanda ya ga zabar dena ice ya dena wallahi to ya dena ya kake ganin hada fuska biyun yayi niyyar kuma yayi waccan adda dan naji ka ce hada wafi fa kai kai akan su na wuce na wuce shekara goma ina zuwa maka wallahi tallahi akan su da ina ta roƙon Allah kuma wallahi ban dena ba sai da lokacin ya zo da wa'adin Allah ya jika to ka gani saboda shekara shi ne bai na manta da su yanzu ina sakon baba ga waɗannan yan kuci ku ba mu masu busa hayaki da masu busa hayaki da duk wanda ya shaye shaye wanda bai gusa mu da mutum hankali ina da illa ba kankanuwa ba ita sigari tana da illa bacin hunhu ta janyo maka diabetes ta janyo maka hypertension duk wani ciwo da ka sani inda kana shan sigari ko yanzu baka da shi wallahi sai kai masu allurai su rinka abin da shi ma masifa ne dan za ka jikin ka ina rawa kuma ko baka da kudin siya wallahi sai ka saka ka siya dan duk wanda zai allurai da shaye shaye to wallahi zai zama barawo inna lillahi wa wannan kaga ya kowa tare suke tafiya dan juma ne dan jimmai to kai abin da yake kai shine kai wa kanka kai wa kanka tsawa ka hana kanka tun asuba na guru tun bata gama ka ba wannan shine magana ta gaskiya sun tana gudu kanta zo Kano eh ni kamata ka lera ba in kana da kuruce ga duk wani abu da kasi da rayuwa ai da kuruciya ne kake abu kana nan kana nan kana nan kana nan wata zan baba za a ce maka yanzu duk inda ne shiga kowa sai zai ce wani kaka ba ma baban ba kai baba ba to saboda kaga gaskiyar magana shine da har yanzu ina jiya ya kake ganin a ce kamar ni yanzu a ganin da su gada ina busa ai ka san na ji kunya girma ya faɗi to wannan shine magana ta gaskiya ta da nake ba samari duk Allah zai wasu yokan su faɗa wannan shi shi ba abu arziki bane yanzu kenan sai a ce yan sigari su zo su durkusa a taɓa kansu a yi musu wa'azi A yi musu kuma- ga kakan kakan kakan su gyatumin gyatumin gyatumin su mai ritaya wanda har awad ya ci a taron jami'a wannan ka gaya kuwa duk wanda ya ji jami'a ya yi biyu zaria 1982 83 zai gaya maka wannan yau an bani wannan award kowaye ya san ni. ya san kuma lokacin da nake gwa- aikin gwamnati shi ma haka da sigari na a ofis kafin a tashi wallahi da sha kwali kafin a tashi kullum sai na sha kwali biyu ana tashi zan na gama shan daya nan tafi gida kuma ɗaya tana nan buɗa ta tun ana mid in dama tun tun tun tun asalin asali ya ji na fada aikin gwamnati da su kuma na daida da ita da kafin na daina shi ne ke bakala da ran sokoto na daina ta 1989 a mun 1998 ka daina shan sigari babu riba a harkar ki.
wallahi babu babu sai masifa
to wannan al'amari dai sai dai mu ce Allah ubangiji ya raba mu da wannan masifa sunanta ma ba daɗin ji kuma ƙalubale ga matasa da ma dukkanin sauran waɗanda suke cikin wannan harka amma hannu guda gabanin mu karkare na yi ƙoƙarin na lalubo wani wanda shi ma yakan ɗan busa hayaƙin nan musamman na taba sigari amma dai ban sani ba ko yakan tsallaka sauran bangaren a zade mu tattauna da shi mu ji shi ya yake kallon wannan fatawa guda biyu da wadda ake ganin cewa ita wannan taba sigara da sauran kayan maye suna da wahalar dena ba a iya denawa a da kuma wannan fatawa da shi wannan uban uban yan sigari a da ya yi ta cewar sai dai in mutum bai ga dama ba shi gashi ya ajiye ya daina duk da cewa har a wat aka bashi a jami'a saboda tsabar shan sigari kuma rana ɗaya da ya ce ya daina yau shekara sama da ashirin ya watsar Ah, kai a matsayinka na mai busa hayakin nan ya kake kallon waɗannan fatawoyi guda biyu eh to duk wanda ya ce shi ba zai daina ba shi ya yi ra'ayi shi ya ga dama ya ki daina ai su- eh, hayaki shi fa baya zuwa baki sai dai aje a samu hayakin amma yanzu mutum kai ya sayi sigarin kai ya sayi kayayyakin hayakin ya ajiye kuɗin sa a aljihunsa ya gani in yana sha'awa ya je ya sayi wani abun ya ci ya gani zai daina wai kana so ka ce sigarin ba za ta iya tasowa daga shago ta fito daga kwali a ganta ta tosa kakakaka kawai ta yi taraf ta faɗa baki ta kunna kanta tana ta da ai hayakin ba ba ta zuwa sai dai kai ka tashi ka a je kan sai dai shi ya shi ya tashi ya je kan sigarin in ya je kuma sai ya ɗauki kuɗinsa ya bayar ni abin da nake gani ga matasa tunda duk mu matasa ne masu shan hayakin nan amma mu gashi yanzu mun haƙura mun gano illata mun haƙura da ita duk wanda yake son ya daina ya sa kana abin so ka ce min kana so ka ce min ka ajiye kai din ma eh mana ni tuni da tuni da ajewa A, ko dai ka kama hanya.
riba a'a na ga babu riba ne au kai din ma ka gana ka gane kasuwancin ba riba ba ina ga ba riba saboda za ka sayi kwali ɗaya tun tana naira hamsin saba'in kwali yanzu kwali ya koma wajen ɗari hudu da hamsin to amma kuma duk mai shan han- ɗin ɗari hudu da hamsin ba ba zai ci abincin naira ɗari uku ba sai dai kaga jikinmu yana ta lalacewa ba wani wani yasa naga kullun kana ta dan tsumburiya kuma yanzu ka dan fara Eh, to ai kumari yanzu baka gani ba da na ce na daina sha ai ka gani jikina ya fara kyau gashi ma har yanzu fa ga ga jijiyoyi na rada rada duk da sauransu ba su gama murmurewa ba sai dai fuskar naga ta fara haske to ai ita sai ta rike ko ina sai dai a hankali kuma take sakin mutum au ka ce kuma duk kuna da masaniyar waɗancan illolin nata sai to ai illa ce ta sa muka gane muka daina muka ce mu mun haƙura amma ga ɗan baya yaro karami zai ga ana sha ya yi ta sha'awar ta riba ce riba ce to wanda yake cikin ta ma ƙoƙari yake ya gudu ya daina shan ta kuma abin da yake abin da ya sa na ma musabbabin abin da ya sa na daina sha gani na yaro ya ɗauko tsinken kwakwa yana dodanawa yana yin yanda babansa yake yi sai na ga to yanzu wannan gashi ya taso yana yi ba ba abu mai kyau bane ba sai na ga to ni gwanda in yar tun da wuri tun kafin ma ƴaƴan na su fara tasowa ma su gani a gida kenan ita A gida ita, ita kenan.
mai ɗakin ta bata kula ba to ai ba lallai sai a gida ba saboda ko akan titi ne za a ga mutane suna kunnawa yaro kuma ya ga abin da babansa yake zai ce zai da mai kyau da mara kyau
ta sa ne to wai kwace tsinken kai ka kashe ka ce masa idena ba kyau to ai ita ita uwar yaron ita ce ta gani da ta gani ta biyo shi ya gudu wajen da ya gudu wajena ni kuma da na gani da ta kashe tsinken ni kuma sai na kau da kaina ina gani tana dan dukansa amma sai na nuna ni ban gani ba ban ma san me aka yi ba amma da ta zo tana gaya min ni kuma na gani amma dan kada in gani ya sa- na san ba shi da kyau abu to amma ba na son in nuna ne a gabansa ya gane cewar kai ma ka fahimci ka koya mar wani wata wata saka a mugun gari shine sai na kau da kaina ba na so mata wannan amma abin ya dama da shi ka kasa mantawa ma a ina ai wannan abin in dai zan ga yaro da tsinken kwakwa ma a hannu yana dodanawa a wuta sai wannan abin ya zo min ka inna abin yana damuna to ina kuma ga yaron na gan shi da sigarin a hannu irin ta wataƙila ma ka kunna taka kara ɗaya shi ka ganshi da kara biyu yana ɗan ba to nufato yanzu irin wannan ga masu sha ma a gida mutum ya je ya kashe ta ya je ya yadda ya je ya yadda ya je ya yadda kilar ya je ya yadda eh, filtar sigarin to dan fa in ya gani zai iya dauko a shana ya shiga ban daki ya ce zai yi abin da babansa yake yi kaga tun yaro yana karami ya fara nunawa eh, da ya fa uba ya fara nuna ɗansa inda ɗansa zai lalace da kanshi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to Allah ubangiji ya ba mu ikon faɗaka kuma mu kuri mu kiyaye mu daina mu kauracewa irin waɗannan abubuwa marasa daɗi kuma idan aka kaurace din babu shakka za a ga ribar hakan a kuma samu amfani a nan duniya da gobe kiyama Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 Jale FM muryar zamani.